أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wataala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiyar alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabut tahajjud littafin da ke magana akan hukuncin tahajjudi littafin da ke magana akan hukuncin tahajjudi bismillah babu fadli qiyamil layli
babu fadli qiyamil layli wannan babu yana magana akan fadlan qiyamul layli fadlan wannan nafili na dare mutum ya tashi ya raya daren to menene falalashi kamar yadda muka jijiya cewa ce kitabu zai kunshi huskoki da yawa ƙiyamun laili menene ma ƙiyamun laili menene hukuncin ƙiyamun laili yaya huskokin ƙiyamun laili yake kamar yadda muka jijiya in mutum zai kasa daransa biyu to rabi na ƙarshe ya fulada in zai kasa uku sulusin tsakiya ya fi lada ma'ana ya kwanta ya tashi ya yi kiyamun laili a sulisi na tsakiya sannan ya ƙare ya sake kwantawa ku kaga wannan ya fi lada to in kuma zai kasa daren shidda to shi kuma da sudusi na hudu da na biyar sun fi lada to wannan kadaji irin yadda malamai suka kakkasa sannan kuma wannan babin shi kuma zai yi magana akan fadalar kiyamun laili menene fadala ma'ana daraja da ladar da Allah tabaraka wata'ala ya tanada ga masu kiyamun laili mun daji daga cikin abin kiyamun laili yana daga cikin mukaffiratuz zunub ababen da ke kankara zunuban bayi shine tashi cikin dare suna bautar Allah musamman na filfili a cikin dare abinda ya sa na filfili suka fi saboda su akwai karatun ƙur'ani ciki ba a nafila ba karatun ƙur'ani don haka aka ce mujarradin karatun ƙur'ani kaɗai to sallah ta fi shi a da dare kiyamun laifin kenan sallah ta fi domin ita sallah sallah ce kuma karatun ƙur'ani ne a ciki
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال خبرنا معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي ملوية كأي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتم فجعلت أقول أعوذ بالله من الله قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترى فقصصتها على خمسة فقصتها حمزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كأي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا وانا الحديث عبد الله يا عبد الله بن محمد يا ذن صدموا قال حدثنا هشام يتي هشام يا ذن صدموا قال أخبرنا معمر ba hisham na urwa ba ba hisham watan ad-dastawa'i hisham ad-dastawa'i shi kuma qala akhbarana ma'mar yace ma'mar ibn rashid ya ba mu labari ma'mar ibn rashid ya ba mu labari ha hawala sanad ko tahwilu sanad ma'ana imam al-bukhari yana da isnadu da guda biyu yana da isnadu da guda biyu dukansu kuma suna hadewa tunda suna haɗewa ga mutum ɗaya maimakon ya faro farkon isnadi har sai ya dire ƙarshen shi to sai ya ga shi ma wancan suna haɗewa wuri ɗaya domin za su haɗe ta kan zuhri muhammad ibn shahab al-zuhri za su haɗe ta kan shi don haka in ya koro isnadin sai ya tsaya nan sai ya sake koro isnadi na biyu hanya ta biyu ita ma sai ya koro ta sai su haɗe ta kan zuhri har yă zuwa ƙarshen hadisin don haka ya kawo shi sai ce ha bi ma'ana hawwala sanad ko tahwilu sanad wa haddathani mahmud yace kuma mahmud hanya ta biyu mahmud ya zantar da ni qala ce haddathana abdur razzaq yace abdur razzaq mai musannaf ya zantar da mu qala yace qala yace akhbarana ma'mar kaga ma'mar ya babu labari kaga riwaya ta take da ma'mar عبد الله بن محمد هشام الدستوائي معمر نفرقو كده نبي محمود عبد الرزاق معمر كاغينا هدي واتا معمر بن راشد كده to shine sai ya ce an zuhri shi kuma muhammad shi kuma ma'mar ibn rashid ya ji daga muhammad ibn shuhab az-zuhri an salim ya ji daga salim ibn abdullah an abihi shi kuma ya ji daga abdullahi bin umar baban salimu ɗin salimun abdullahi ɗan abdullahi bin umar ne radiyallahu ta'ala an huɓar yadda allah tabbata gare shi ya ce kanar rajul fi hayatin nabi sallallahu ta'ala alaihi sallam mutum ya zama a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idara aru ya qassaha ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi sallam zai taho ya karanta wa manzo Allah mafarkin da yayi idan mutum ya yi mafarki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mafarkin qassaha ya bayyana da wannan qassa ai bayyana mm qassa bi ma'ana bayyana ko qassa bi ma'ana akhbar kamar yadda yazo wala taqsus ru'yaka ala ishwatika wala taqsus ru'yaka ala ishwatika ai la tukhbir hadhihi ar-ru'ya ko la tubayyin hadhihi ar-ru'ya على إخوتك تشير معنا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا متي مفركي زي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يبا مزا الله لبارين مفركين ko ya bayyana manzo Allah abin da ya gani cikin mafarki fatamannaitu kaga mafarki yana da muhimmanci wanda har in ta kama kamar yadda zaka nemi sanin hukuncin sallah zaka nemi sanin hukuncin azumi da hukuncin hajji da hukuncin aure da hukunce-hukuncen addinin musulunci to wannan shi ma mafarki na da wannan muhimmancin wanda in mutum ya gani zai zo neman fatuwarsa wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kaga kenan addinin musulunci shari'ar musulunci ta karantar da muhimmancin mafarki shi mafarki yana da muhimmanci don haka ma Imam Bukhari yayi masa babi 48 magana ce kan mafarki kawai kuma yayi fadada huskoki na mafarki ya ta bayanin su yana musu babi babi imam bukhari a cikin sayi bukhari don a san muhimmancin mafarki a shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a addinin musulunci kaga cewa mafarki addinin wasu mutane ne ko addinin wasu mutane addinin mafarki ne wannan jahilci ne jahilci ne ba karami ba domin me domin akwai abubuwan da ma ta mafarkin aka same su kamar zikirin sallah yanzu kiran sallah ta mafarki aka samu kiran sallah kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake aiko malaika jibrilu ya sauka mai da alqur'ani amma kuma ba a turo malaika jibrilu ya karantar da kiran sallah ba ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ba sai aka zabi wasu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka karantar da su kiran sallah sai na umar musaddab yana ciki kuma suka zo suka suka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce maza maza a koya mu bilal ya je kaga ya tabbatar da wannan kuma ta mafarki aka samu kiran sallar ka dungurungun ma asasin ginin addinin gabaki daya a mafarki aka fara shi a mafarki aka fara shi abinda hadisin waton abinda imam bukhari ya fara da shi shi ma ya fara da kitabu badil wahyi kitabu badil wahyi imam bukhari ya fara sai bukhari da shi ko to a cikin kitabu badil wahyi anan ne hadisin ummul mu'minin Aisha awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ar-ru'ya salihah farko abin da aka fara kafin a ce manzo Allah yi sallah yi kaza yi kaza ai kuma malaika jibrilu to duka da abin da aka fara ar-ru'ya salihah mafarki na kwarai kaga da shi ne aka fara saukar da wahayi umar da aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin mafarki ba da al'amarin ya kai wannan lokacin sai ta tabbata misla falaqil fajr yadda ka san keto alfijir to haka duk abin da manzo Allah ya gani a mafarki sai ya tabbata to kuma yanzu ne zo ya ce wai addinin wasu mutane addinin mafarki ne in ka kalli maganar ta wata huska sai ka ga yabo ne ma ya ce addinin wasu mutane addinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam addinin wasu mutane addinin manzala to yanzu wanda aka ce mutum yana kan addinin manzala ai bishara aka aka bashi da ƙwarin gwiwa yana kan addinin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biye azuba sai ya zago ya ce akwai wanda ya mafarkin in fasara mishi kaga manzo Allah ya nuna muhimmancin mafarki akwai wanda ya mafarki in fassara mishi akwai wanda ya mafarki in fassara mishi in akwai wanda ya mafarki sai ya bayani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara to yanzu in mutum ya zo ya ce addinin wasu ya kuma addinin mafarki ko kuma addinin wasu addinin mafarki ne kaga bai san addinin musulunci ba kenan bai san addinin musulunci ba kenan mafarkin nan da da alkur'ani ya tabbatar da shi annabi ibrahim mai mafarki yana yanka ɗansa a cikin mafarkin amma ya tabbatar da haka ya faɗa ma uwar ɗan annabi isma'ilu alaihi salam ya faɗa ma annabi isma'ilu kuma annabi isma'ilun bai ja ba don ya san muhimmancin mafarkin ya yadda har yake cewa ya abati almatumar sata ji duniya insha Allah min sabirin in za ka yanka ne ka rufe idona in kana ganin fuska ta baka yanka ne in kana ganin fuska ta kawazuci zai hana ka yanka ne kaga yayi imani da mafarki annabi ibrahim ya zartar ɗansa annabi isma'ilu ya yi imani da mafarki ya yadda a hukunta abin da aka gani a cikin mafarki a kai shi annabi yusufu gashi shi ma ya yi mafarkin ya faɗa mafin shi mafin shi ce to ka kama bakinka ka ka faɗa wa kowa yanzu da magana banza ce zai ce kama bakinka kaga shi bai ɗauki mafarki magana banza ba annabi akubu kuma annabi yusufu shi ma bai ɗauki mafarki zancen banza ba kuma daga cikin ma mu'jizar da Allah ya ba annabi Yusuf shine ta'birur ru'ya yace rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal ihqni bis salihin kaga mafarki kenan kai ma hamma na kafiri alqur'ani ya tabbata kamar da muka ji a tafsiri dai han mafarkin kafiri domin wannan basaraken da yace ya ga shanu masu kiba da tsiramammu ya ga zangarniya bakwai da wannan duka wannan basaraken babu wani nassi da ya tabbatar da musulmi amma kuma alkur'ani na karanta mana mafarkin kafiri mafarkin da kafiri yayi yana da ma'ana kuma an ba abun ma'ana kuma an fassara shi kuma tafsirin ya taho yadda aka fassara kaga cewa mafarki abu ne wanda yake mara kyau wannan maganan zance ne na wanda bai san addini ba yace idan mutum yayi mafarki zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kissanta wa manzo Allah ma'ana ya bayyana wa manzo Allah mafarkin nan fatamannaitu an ara ru'ya sai nayi gurin ina ma ni ma mafarki a wata riwaya Abdullahi ibn Umar cewa yayi watan sai ina dauka kaina ba wani mutumin kwarai ba inda wani mutumin kirki nike inda wani nike ayyada bayan Allah suke ganin busharori suke ganin abubuwan mamakai a cikin mafarki ni da na gani kasan bayan Allah da yadda suke kullum cikin zargin kansu suke to shi ne to sai ya ce faƙus su ha'ara rasulullah sassan ni ma in kissanta ta mafarki na ga maza Allah sassallam wa kuntu gudaman shabban na zamo gudaman karamin yaro shabban matashi wa kuntu anamu fil masjidi ala hadi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na zamo ina bacci a cikin masallaci zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fara aitu fil nawmi ka anna malakaini akhadhani sai na gani cikin mafarki kamar mala'iku guda biyu sun zo sun kama ni fa zahaba bi ila an-nar sai suka yi wajen wuta da ni inji abdullahi ibn umar subhanallah fa idha hiya maqwiyatun ka tayyil bi'r fa idha hiya ko da na je in ga wutan na yadda take sai na ganta matuwiyatun an kewaye raminta da gini matuwiya kuma yadda in an yi rijiya sai a ɗaure bakinta ko da bulo ko da dutse ko da ƙungaye ko da wani abu dai to wannan kewayen in an yi mata haka shine matuwiya wadda aka kewaye da gini tun daga ƙasa har sama haka sifar wutar take za ka rijiya idan an ɗaure ta da gini tun daga farko haka ce sai a ce mata bi'iru amma in mujarradin ramin ne kawai ba ɗaure to sunanta kalib kalib ita ma rijiya ce amma ka kalib daban bi'iru daban kalib daban bi'iru daban ya ce to sai na ganta matsuwiyatun ka tsayin bi'ir yadda kasan ana ɗaure rijiya da gini fa'iza laha ƙarana ne sai na ga tana da bangaye wato bangarori guda biyu fa idza fiha unasul sai naga wasu mutane a cikin ta fiha a cikin ta kad araftuhum kuma duk wanda na sani ne na san su inji Abdullah ibn Umar na san su kuma sai na gan su a ciki faj'altu aqul sai na hadu aqul ina cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar ina neman tsarin ubangiji minan nar daga wannan wuta qala sai Abdullah ibn Umar yace in ji watan salimu sai babansa abdullahi bin umar ya ce falakiyana malakun akharu sai wani mala'ika daban sai shi kuma ya tarbe mu haka mun taso wutar sai wani mala'ika shi kuma ya tarbe mu lafiyana faƙala li sai ce da ni lam tura kada ka tsorata kada tsoro ya kama ka kada ka firgita kada ka firgita akwai wata riwaya kuma ce lan tura'a lan tura'a da alifi tsakanin ainihin din kada a firgita ka kada ka firgita kada ka ji tsoro fa qasastuha ala hafsa sai na kissanta wannan kissa wajen hafsa ya uwarsa kenan ya uwarsa kenan sai da hafsa ummul mu'minin sai kissanta mata wannan saboda wata kila yana jin kunya ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shi فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سي سيدة حفصة رضي الله تعالى عنها تكسن تونن مفاركي ندم وانت عبد الله بن عمر أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla da wannan mutum wannan namiji ma dalla da shi shine abdullahi ibn umar ma dalla da shi kaga manzo Allah ya bai shi kaga ana tunanin wannan mafarki na tashin hankali ne kuma gashi an yi wuta da abdullahi ibn umar to amma fasarar shi sai ta zo da akasin abin da aka gani fasarar shi sai ta zo da akasin abin da aka gani abin da manzo Allah ya fasara shi sai ce ni'imar rajulu abdullahi ma dalla da wannan mutum shine abdullahi ibn umar law kana yusalli min al-layl ina ma dai a ce yana kiyamul layli ina ma dai a ce yana kiyamul layli wannan law ba shar'iyya bace tamanniya ce eh law shar'iyya za ta buƙaci bayani eh wannan ba shar'iyya bace tamanniya ce ma'ana ina ma abdullahi ibn umar mai kiyamul layli ne mai kiyamul layli ne wata riwayar ma kamar riwayar watan nafin takan abdullahi bin umar din can ya kawo ta a ta'abirin ru'ya ya ce inna abdullahi rajulun salihun law kana yusalli min al-layl inna abdullahi rajulun salihun law kana yusalli min al-layl abdullahi bin umar mutumin kirki ne haka manzo Allah ya ce mutumin kirki ce mutumin kirki ne kaga wannan babu shaida da take wani manzo Allah ya mutu shaida a shikenan shaida annabi sallallahu alaihi wasallam tsada gare ta shaida Allah tsada gare ta Allah tabaraka wataala ya shaida ga bayinsa irin annabawa da siddiqai da shuhada da salihai ya yi shaida ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa masu imanin gaskiya ne ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan mu'mine ne tabbas waɗannan mu'mine ne tabbas wani ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda ya tabbatar anil mu'minina ga mu'minai idh yubayyunaka tahta ash-shajara lokacin da suke mubaya'a da kai karkashin bishiya kaga wannan shaida ce yabo ne daga Allah tabaaraka ta'ala zuwa ga sahabba annabi sallallahu ta'ala sun to suna dai da yawa suna dai da yawa hadisi ma in ka zo zaka isko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shaida da yawa sahabbansa kashi kashi kashi kashi sayyidina abubakar as-siddiq Allah shahidi suhubarsa da manzana idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana haka alqur'ani yayi bayani sheda ta sahabbai daban-daban kashi-kashi haka nan ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani akan sheda ta sahabbai kashi-kashi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ke masa sheda cewa yana son Allah yana son manzon Allah Allah da manzon Allah suna son shi la'udiyan rata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba wani tuta wani mutum tuta wanda ke son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah ke son shi kaga wannan shaida ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma cewa inna abdullahi rajulun salihun ko kuma ni'mar rajulu abdullahi wannan shaida ce ma dalla da wannan mutum abdullahi bin umar cewa mutumin kirki ne dauka ne yusalli min al-layl ina ma dai a ce yana qiyamul layli ina ma dai a ce yana qiyamul layli aka ce lokacin abdullahi bin umar ba ya qiyamul layli in ya kwanta washi sai lokacin asuba ya tashi cikin masallaci yana matashi bai koyi aure ba akwai tarwa ya ce ina mara aure ina kwana a cikin masallaci to sai ga wannan mafarki ya samu to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke mai shaida ina ma yana qiyamul layli kaga in dai qiyamul layli manzo Allah zai ce bancin ya tabbatar mishi da cewa rajulun salih ina ma yana qiyamul layli ko ni'mar rajulu ko ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli min al-layl kaga wannan abin da yake karantawa girma da fadalar qiyamul layli dama shi ne tarjama ke karantawa fadalik kiyamun laili babu fadli kiyamun laili babin fadalik kiyamun laili girmanta ya kai annabi sallallahu alaihi ya ce ina ma mutum yana yin ta ina ma mutum yana yin ta alkhairin da zai samu yana da yawa wanda akwai maganganu da yawa akan watan abubuwan da ke cikin mafarkin abdullahi bin umar abubuwan da ke cikin mafarkin abdullahi bin umar suna da yawa daga ciki abdullahi bin umar dai babu tantama na kirki ne da shaida watan daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shaida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma menene wannan yi wajen wuta da shi yake karantawa aka ce yana karantar da nabbahawa fadakarwa fadakarwa akan wani abin da ya dace yayi amma baya yi shine qiyamul layli ba dan mazo ya cancanci wannan wannan wannan mahalli bane ko kadan amma Allah tabaraka wa ta'ala saboda yana son bayansa da alkhairi in Allah na son bawansa da alkhairi sai ya fadakar da shi akan alkhairi ya zaburar da shi kuma ya ba shi karfi ya taimake shi akan aikin alkhairi saboda Allah na son shi sai aka biyo mashi ta bashi tsoro bashi tsoro aka ce su ma mutanen da ya gani duk da bai faɗi ko su wane ne ba hadisin na karantar da suturta mumini in muminai ne suturta mumini in muminai ne ya gani kaga bai faɗi ko su wane ne ba ya ce na dai ga wasu mutane araf tuhum na san su aka ce na san su zai iya yiwa musulmi ne zai iya yiwa ba musulmi ba ne to in musulmi ne hikimar cikin ɓoye sunansu shine suturta musulmi ɗai kenan sannan kuma bai nuna su ma 'yan wutan ba ne yadda bai nuna abdullahi ibn umar shi ma na daga cikin mazuwa wutar ba to haka su ma waɗannan tana yi wa su ma sun shagala ba su ƙiyamun lailin irin yadda abdullahi ibn umar baya yi don haka sai aka faɗakar da shi aka faɗakar da shi to don haka in mutum ya yi mafarki irin wanda na tashi hankali to abin da ake so farko ya caji kanshi ya caji kanshi in ya tabbatar da yana kan hali sira wadda take mai kyau to yanzu sai ya diba watakila yana da kusuri kusuri akan wani abu mai kyau daga cikin fada'ilul amal wanda bai ba muhimmanci to sai kokari ya kama in kuma ya san bai kan tafarki mai kyau to Allah nake nufin shi da alkhairi in Allah bai nufin shi da alkhairi ba ko nabbahar da shi ba zai ba sai da ya kama shi amma in ya faɗakar da shi to ya shirya tsakaninsa da Allah ko ya shirya tsakaninsa da bayin Allah ko kuma ya gyara halinsa wanda Allah na nufin shi da alkhairi ne don haka ya danganta da shi halin wanda ya mafarkin na faka na ba'adu lana min al-layli illa qalila tun daga lokacin Abdullah ibn Umar sai zambe bacci sai kadan ya shiga sahu kenan wa kanu qalilan min al-layli ah ta'ud kadan suke bacci
babu duli sujudi fi qiyamil layli babu duli sujudi fi qiyamil layli wannan babu yana magana akan tsawon sujada a qiyamul layli tsawon sujada a qiyamul layli ayi sujada mai tsawo a qiyamul layli domin sujada babu lokacin da bawa yake kusa da ubangiji kamar lokacin da yake halin sujada babu hali na tazalluli da kaskanta kai da wulakanta kai ga hadara ilahiyya kamar lokacin da mutum yake a halin sujjada shi ba kowa bane shi ba komi bane gashi yana tazarru yana kankan da kai ga Allah ya yarda da shi ya karban mashi to saboda haka ake so mutum ya dauki lokaci cikin sujjada domin waton halin da sujjada take ciki da kuma ababen da ake samu a cikin sujjada akwai dai gaya ta tawazu'i shi ko gaya ta tawazu'i man tawaza arfa'ahu Allah duk wanda ya tawazu'i ga Allah Allah zai dauka darajar shi sannan kuma ya kankan da kai ga Allah kankan da kai ga Allah yana neman yadda Allah yana samar da yadda Allah don haka ake so mutum ya ya yi kokari ya tsawaita zama a cikin sujjada to fi qiyamul layl a cikin tsayuwar dare to حدثنا أبو اليمان قال خبرنا شعيب عن الزهري قال خبرني قوة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يلتجئ على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أخبرني أروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصلي إحدى عشر ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركأ ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يلتجئ على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة وأن الحديث أبو اليمان حكم من نافع يا ذن تدم قال أخبرنا شعيب yace shu'aibu ya ba mu labari an zuhri ya ji daga muslim ibn shihab az-zuhri qala abin da yace akhbarni urwa yace urwa ibn zubair ya bani labari urwa ibn zubair ya bani labari shi kuma anna aisha haqiqa ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha yadda Allah tabbata gare ta akhbaratu ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a 11 a kiyamul layli din sa tahajjudin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi fa dududu raka'a 11 ce wata riwaya sha uku amma ummu min aisha tace fala tasal an husnihin wa tulihin in dai magana kyan rako'in ne karka tambaya in magana tsawon rako'in ne karka tambaya eh kana sulli 11 raka'a kanat tilka salatahu sha ɗaya ɗin nan raka goma sha ɗaya ɗin nan tilka salatu su ne su ne na bilbilin dare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara ba ko a ramadana bai ƙara ko a ramadana bai ƙara ka kenan din limamin da ya wuce rak'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin tahajjudi da su yayi bid'a yayi bid'a eh in ya wuce raka goma sha ɗaya ɗin nan yayi bid'a bancin bid'a yin jam'in ba inda manzo Allah ya yi jam'in tahajjudi tarawihin ce ya yi kwana ɗaya biyu uku ko na hudu bai fito ba uku ko na hudu bai fito kuma yadda zamu gani zamu karanta na gaba kaɗan uku ko rana ta uku na hudu bai fito ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga ya bari kwata kwata ya bari to kaga abin da ya fara kuma ya bari ya fara kuma ya bari sai kaga in za a guji abin shi ma za a fara guda saboda har ya fara shi inda za a fassara wannan barin da kyama ko laifi to wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya fara ya bari shine aula amma kuma malamai ba su fahimci haka ba ba su fahimci haka ba akwai hikimar barin don haka waɗanda suka zo suka yi daga baya ba su da laifi amma wanda ke ganin in annabi bai yi abu ba haramun ko bid'a ce ko dalal wannan shirme ne kawai ba bai abun bai da wani makama ta ilimi dan da yawa annabi sallallahu alaihi yake barin abu ba dan abun bai da kyau ba yana barin shi ne dan wani dalili kamar yadda zamu ji insha Allah to ka dai ga raka'a 11 watan ummul min Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi yana yi kana tilka salatahu yasjudu sajdata min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya watan manzo Allah sallallahu alaihi yana yin sujjada ɗaya daga sujjadun wannan sallolin sha ɗaya sujjada ɗaya daga cikin sujjadun sallolin rako'in gaba ɗin to zai yi tsawon sujjadar da gwargwadon ƙadar ma ya karɓa hadukun hamsin aya gwargwadon yadda ɗaya daga cikin ku zai karanta aya hamsin aya hamsin karatu mai tartili eh karatu mai tartili aya hamsin manzo Allah sallallahu alaihi yana nena sujada gurgurdun a karanta aya 50 shine qadra ma yaqra'u qadra din nan Allah zubance shi bi nas'il hafiz da cire watan harfin jar yan sha harfin jar sai Allah zubance shi ai wa taqdiru watan bi qadri bi qadri ma yaqra'u ahadukum 50 aya to sai aka shahe ban to sai Allah zubance shi sai a ce mansubun ala nas'il hafiz an nazarce shi bisa kan shahi harafin jarra sai aka ci kadar ma karwa hudukum 50 aya qabla an yarfa rasahu kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa sai yayi tsawon gurgudun a karanta aya 50 wai raka rakataini kuma yana yin raka'a raka'a biyu qabla salatul fajr gabanin sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'atal fajr raka'o'i guda biyu wanda a wani hadisin ko wata riwayar ummul mu'minin Aisha ta ce masu rashin tsawo khafifatai ne ba su da tsawo inda rako'in guda biyu ba su da tsawo har ma zan ci shin wai ma manzo Allah yadda ya saba karatu ya ko karanta Fatiha cikin su da haka Imam Malik shi kuma ya ginin mazhabar sa akan watan Fatiha kadai ake karanta ma rak'ata al-fajr ثم يلجئ سنن سي كشنجدا على شقه الايمن ابصار اجن جكين سنداما حتى ياتيه المنادي للصلاه har ladan shine bilal ya zo masa yace ya rasulullahi lokacin sallah yayi ya dan kishin gida din to
babu tarkil qiyami lil maridi babu tarkil qiyami lil maridi bab wannan babi na magana akan barin qiyamul layli lil maridi ga marar lafiya kaga nan ma ana fahimtar muhimmancin qiyamul layli a ciki wannan tarjumar ba ta fadlu qiyamul layli bace amma tana da kamshi ana jin kamshin fadlan qiyamul layli duk abin da za a ce rashin lahiya in ka kama ba komi kana iya bari bai kahin rashin lafiya ka san muhimmancin abin kenan kahin rashin lahiya ba ka bari shi kafin rashin lahiya ba ka bari shi tun da aka ce rashin lahiya za ta sa a bashi to ai muhimmancin shi ya sa in ba rashin lahiya bai barwa
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أن أسود قال سمعت جندبا يقول اعتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول جنده وجند جندبا با. سمعت جن جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين وانا الحديث أبو نعيم الفضل بن دكين يا ذن تدم إمام البخاري قال حدثنا سفيان يتي سفيان يا ذن تدم شين سفيان الثوري سفيان الثوري kaga can inda aka ta wutuwa sufyanu sufyanu sufyanu ibn uyayna amma nan malamai sun ce sufyanu thauri ne hadisin ma gaba sun ce sufyanu thauri ne mm sufyanu thauri ne amma imam tirmidhi sai ce ibn uyayna ta ne sufyanu ibn uyayna ne malamai suka ce wahami ne imam tirmidhi yayi amma abin da a karara matabbaci cewa sufyanu thauri ne ba sufyanu ibn uyayna bane wasu kuma suka ce a'a kada a yi saurin cewa imamu turmizi ya yi wahami zai iya yi wa duk ɗaya ne duka an karɓa an ji daga sufyanu fauri kuma an ji daga sufyanu ibn uyayna din don haka ya zama riwayar turmizi takan ibn uyayna ta ne saurin riwayoyi takan sufyanu fauri ne to قال حدثنا سفيان عن الأسود يا جدك أسود قال سمعت جندبا يقول yace naji jundab yaqulu yana cewa jundabu naji yana cewa shine jundab ibn abdullah yana cewa ishtakan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam falam yaqum laylatan aw laylatayn yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fama da jiki ishtaka bi ma'ana marida kaga ishtaka ya in an bi zahirin lafazin fa ishtaka ya kai kara amma a larabci an ce ishtaka ko yashtaki yana fama da jiki yana fama da jiki bai da lafiya kenan marita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi fama da jiki ya rashin lafiya falam yaqum laylatan aw laylatayn sai zan bayi qiyamul layl ba dare daya ko dare biyu dare ɗaya ko dare biyu rawi na shakka shin dare ɗaya ne ko ko dare biyu ne ko ko a'a ba shakka bace shi jundaban haka ya ba da bayanin abin watakila rashin lafiyar watan ya zo lokaci biyu ne akwai wadda dare daya ya yi bai kiyamun lailin da ya saba ba akwai wadda har dare biyu ya dauka bai yi kiyamun laili ba don haka sai ya haɗe su ya kawo su a ruwaya daya
حدثنا محمد بن كثير قال خبرنا سفيان عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال التبس جبريل عليه نعم صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبعى عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال احتبس جبريل صلى الله تعالى عليه وسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت امرأة من قريش أبطى عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قضى ما ودعك ربك وما قلى وانا الحديث محمد بن كثير يا ذن تد من قال يجي أخبرنا سفيان يجي سفيان يا ذن تد من شيدين سفيان الثوري haka alhafizul mizzi ya faɗa shi ma a cikin tufatul ashraf bi ma'arifatil atraf alhafizul mizzi mizzi wannan shahararren malamin rijalu malamin hadisi ne malamin hadisi alhafizul mizzi mai tahdhibul kamal fi ma'rifatil rijal kuma shi ke da tufatul ashraf bi ma'rifatil atraf alhafizul mizzi ana dangana shi ga garin da ake cewa mizza mizza wata alƙarya ce can a tsakiyar gonakan dimashka tsaka mutanen dimashka inda gonakansu suke to tsakiyar nan alƙaryar mizza take sannan kuma tsakaninta da dimashk wata nisfu farsahin rabin farsahi ne tsakaninta da dimashka ita mizza an ce kamar da ake faɗa malaman tarihi sun ce can ne kabarin watan dihiyatul kalbi yake sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam dihiya kabarin sai na can mizza can garin su al-hafizul mizzi mai tahdhibul kamal da tufatul ashraf da sauransu to abin da ya shi mal hafizul mizzi yace sufyanu ath-thawri ne anil aswad ya karbo daga aswad ibn qais an jundab ibn abdullah ya karbo daga jundab ibn abdullah shine abdullahi bin abi sufyan wani wuri kuma a ce jundab ibn watan jundab ibn abi sufyan jundab ibn abdullah ko jundab ibn abi sufyan wata ran a danganta shi ga kakansa wata rana kuma a danganta shi ga baban shi to radiyallahu ta'ala anhu qala yadda Allah tabbata gare shi ya ce ihtabasa rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jibrilu rasulullahi على على النبي صلى الله عليه وسلم احتبس جبريل صلى الله تعالى عليه وسلم ملائكة جبريل عليه السلام احتبس يا دان داكتا قبل زوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش سي وتماتا دغ قريش تجي ابدا عليه شيطانه wai shedanin da ke zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkiri ya dan dade bai zo ba wai shaidanin da ke zuwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade bai zo ba kaji ka dai san babu iza da manzo Allah bai hadu da ita ba kafir da ta aiki da ta zance babu izgili wanda manzo Allah bai fuskanta ba daga kafirai mushrikan larabawa ba abin da su ce manzo Allah ba kowane duk abin da kake tunani na wulakanci sun yi maki shi sun ce mawaki ne sun ce boka ne sun ce makaryaci ne wani yazu billah sun ce kaza sun ce mahaukaci ne ba abinda ba su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunna ce ta annabawa don haka Allah tabaraka wa ta'ala in zai ba manzo Allah hakuri sai ce wala qad a bi rusulin min qablik ya rasulullahi kai hakuri watan izgili ba gare ka aka saba ba an shayi ga annabawa da suka gabace ka wa haqa bil ladzina safaru minhum ma kanu bihi yastahzi'un waɗannan da ke izgilin nan ga annabawa sai abinda suke izgilin ya sauka gare su ma'ana su ma waɗannan zai sauka gare su masu yi maka izgili ya rasu rasulullahi don haka ba abinda kaji mala'ika jibrilin da ke zuwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine shaytan wal iyaz billah don haka sun sha faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala saboda in an taɓa manzo Allah shi ke raddi shi ke raddi yace ma hu bi qawli shaytanir rajim alkur'anin da mala'ika jibril ke zuwa da shi wa bi kauli shaytanir rajim ba magana shaytan bace rajim wanda yake korare wa aina tadhhabun ina ne za ku tafi aina tadhhabun wani wuri kuma yace wa ma tanazzalat bihi shayatin alkur'anin nan fa ina ba shaytanu suka saukar da shi ba wa ma tanazzalat bihi shayatin a cikin suratu shara wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un wama yanbaghi lahum wama yastati'un cewa ai shedan bai iya sauka da Qur'ani ko kalma daya harafi daya na alqur'ani shedan bai iya sauka da shi zaka sai ya ce wama tanazzalat bihi ash-shayatin wama yanbaghi lahum bai ba su iya saukar da shi ko kaɗan ma su taɗi ba su iyawa har can gaba sai ya ce hal unabbi uku biman tala biman tanazzalu ala man tanazzalu shayatin bana ba ku labari waɗanda shaidanu ke sauka a kansu ba sai ce tanazzalu ala kulli affakin afiz ba manzo Allah ba a makaryata dai masu yawan zunubi su shaidanu bokaye da tattu su ne shaidanu ke sauka gare su ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wannan mata an ta maganganu akan wace ce wadda ta ce wa annabi sallallahu ta'ala sallallahu wannan mugunyan magana aka ce kamar da imamul hakim ya ce mata abu lahabi ce wa mar'atuhu hammalatul hadatin nan ummu jamilin ita ce ta zo wajen annabi sallallahu ta'ala sallallahu ta faɗa masa haka ummu jamilin al'aura wadda take mai ijiya ɗaya din nan mai ijiya ɗaya din nan Allah ya like ɗayar a cikin wutar jahannama na'am to saboda haka ma sun yi maganganu cewa wata ce ba ita bace wata ce ba ita bace sannan har wata riwaya mai makakima an dangana ga ummul mina khadija don a fadakar cewa ummul mina khadija ce ta fada manzo Allah haka malamai suka ce ko kusa wannan wannan riwaya ko kusa ayi kadi da jiba da ita a ardul haid abu gidutsi da ita ko kadan matsayi da martaba da daraja ta umar mini khadija ta fi karfin ta faɗi haka girman annabi da ta sani ya fi karfin ta faɗa ma annabi sallallahu haka karfin imaninta ya fi karfin ta faɗi haka wata dai mata don haka malamai sukan kawo wannan don su gwadi cewa ba gaskiya ba ce in wani ya karanta cikin littafi ko littafi ko ta sira ko ta yi ka ƙarya ce wannan magana ba gaskiya ba ce cewa umar mini khadija ce to shi kenan da ta faɗi wannan magunyan magana ita wannan mata min ƙurashin fa nazalat wadduha wal layli idza saja sai aya wadduha wal layli idza saja sai ta sauka Allah tabaaraka wa ta'ala na rantsuwa da wakati wakati kamar da aka sani Allah na rantsuwa da halittarsa eh kuma ba mai ce masa dan me la yus'alu amma yaf'al eh don shi abin halitta bai yi wa ya rantsuwa da rana yanzu ba ka rantsuwa da wani mutum ko da annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haka yazo a littafin fuqaha haka shi Ibrahim ce duk girma dibi dai girma annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai yadda ba shari'a ba ta yadda ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da manzon Allah ya rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi Allah tabaraka wataala zai rantsuwa da duk abin da ya ga dama ya rantsuwa da shi amma su waɗanda ke kan kaidi da haddoda to ba su da damar yin rantsuwa sai da abin da Allah ya ce a rantsuwar da shi kuma yadda a rantsuwar da shi sai ce wadduha Allah tabaraka wataala na rantsuwa da wakati na wadduha aka ce duha hantsi rana ba ta zafi ba kuma an dan wuto sanyi an wuto sanyin asuba kuma rana ba ta kaifi ba to wannan ɗan tsakanin wata rana tana da itidali a lokacin bazara ko lokacin sanyi ko lokacin hunturu tana da itidali ba zafi ba sanyi to wannan shine hantsi wasu suka ce a Allah tabaraka wataala na nufin duha anharu kullu yini dukkan shiga baki ɗaya saboda dalilin wallahi wadduha wallahi cewa wallahi me kishin lailu naharu naharu da haka aka ce an naharu kulluhu naharu kulluhu shi yake nufi da duha wasu ka ce a lokacin hantsi ne wannan lokacin hantsi yana da muhimmanci a lokacin ne Allah ya gana da annabi Musa da hantsi ya gana da Musa a turu sina kuma a lokacin ne watan Allah ya bayyana da hujja annabi Musa tsakaninsa da masu sihiri wa an yi fusharar nasu duha wa an yusharar nasu duha a lokacin ne da hantsi ne aka tara su watan hujjar annabi musa ta rinjaye hujjar dukkan masihirta gaba ke da wallahi idza saja allah tabaaraka ta'ala na rantsuwa da dare idza saja lokacin da ya duhunta idza ghatta zalamu duhun sa ya lullubi ya shishishib shine saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallim masu tunanin ubangiji ya bakka ya yi ban kwana da kai ya yi bye bye da kai Allah ta'ala ce ko kusa ma wadda'aka ubangiji tabaraka wa ta'ala bai yi ban kwana da kai ba na aiko ma da wahayi masu ganin cewa shi ke dan wahayi shi ke dan ya yanke ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake dawowa shine Allah ke musu raddi ma wadda'aka rabbuka wama qala kuma bai kika ba bai tsane ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya ta ma wada'aka amma riwaya shadhar riwaya ce ba a karatu da ita ma wada'aka kaga wannan mashhuriyar riwaya da ma wada'aka shine ban kwana bai yi ban kwana da kai ba ta aiko maka da wahayi zai ci gaba da aiko ma ma wada'aka shi kuma ai ma tarakaka bai bakka ba ya rasulullahi eh to wannan dai shahadar riwaya ce eh ana karanta ta amma ba a karatu da ita sai dai wajen tafsiri da bayani na ulumul qur'an ai bayanin ta amma dai ba a karatu da ita wama qala kun ubangi tabaraka wa ta'ala bai tsane ka ba bai ki ka ba mm eh a ina ina akwai shekara wajen ɗari tsakaninsu da ibn kathir shi wannan watan muhammadu ibn kathir malamin bukhari ne malamin bukhari ne su bukhari suna ɗan ƙarni na uku ƙarnin uku ɗari biyu da ɗan kai shi kuma ibn kathir ya rasu ƙarni na bakwai ƙarni na takwas ba na bakwai ba na takwas ƙarnin takwas almajirin ibn taimiyya ne shi ibn kathir mai tafsiri ibn kathir mai tafsiri daban wannan shi wanda ya tafsiri ibn kathir almajir ibn taymiya ne ya rasu hijira tana shiga 700 da yan kai kamar yadda malamin shi 700 shi ma da yan kai din duk da cikin karnin takwas kenan to kaga tsakanin nan akwai wajen karni biyar zuwa shida a ce karni biyar shekara 500 tsakanin su kuma wancan ibn kathir shi kuma ƙari malamin kira shi ko da da ibn kathir mai tafsiri an gane riwaya irmarwaitan kira'a na magana ibnu kathir to ba wa ibnu kathir wannan ba ne ba ibnu kathir wannan ba tsakanin su don ibnu kathir mai tafsiri akwai wajen shekara wajen 600 zuwa 7 mhm to ihtabasa wato ma'ana ya dakata ayo ihtabasa jibrilu sallallahu ta'ala sallam ala nabi to fasararsa ihtabasa ma'ana dakata yana zuwa akai akai waje annabi sallallahu alaihi sai dauke kafa tab to ihtabasa ya dakata gabarin zuwa wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan lokaci wannan mudda an ce kwana 40 ne wasu ce kwana 14 ne wasu ce a kwana 7 ne duka dai akwai maganganu da yawa akan muddar da mala'ika jibril ya dauka bai zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ba har abin ya zama abin kwarmato ga mushrikan larabawa kaji abin da ummu jamilin take faɗi sai Allah ya saukar da wuduha wal layli idza saja ma wanda aka rubuka ma qala in suka taba annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah zai saukar sai ya ƙara musu bakin ciki akan wanda suke kai sai ya ƙara musu bakin ciki akan wanda suke kai daga duk wanda ya taba na Allah to bai da hutu sai Allah ya ƙara mishi bakin ciki akan wanda yake kai sai an ƙara mishi bakin ciki akan wanda yake kai in yana ganin wannan abun bai da kyau kamar 50-50 injiniyar ɗin boko 50-50 ko to sai ya ji ashe abun na da kyau 100-100 kaga inda yana bakin ciki halin da yake ciki to bari ya ji ma wani abun da ya fi wannan wannan abin mai kyau ne in yana sukan na Allah sai ya ji ashe na Allah ne ɗari bisa ɗari in yi so ya mutu ito haka a al'ada Allah take in suka taɓa annabi sallallahu ta'ala da sallam sai Allah ya faɗi wasu darajoji saboda darajar da ke cikin wadduha wallaili idza saja ma wadda aka rabu ko ma qala har ya zuwa ƙarshe to darajojin sun isa
kamar bayanin da aka yi na lokutan sannan sallar nafila a cikin lalata raba uku to na tsakiya ya fi lada ne ne suka canfi da hadisi nan da Allah subhanahu wa ta'ala annabi ke cewa Allah yana shila kuwa a sulusun dare na kare na da yi mulabara da
annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan halaye gare shi daban-daban akwai na ƙarshe in ya kasa daren a in ka dibi shi ma sudus a rubu'i da humusi ko aka ce sun fi in ka kasa shida to ai in ka lura rubu'i da humusi cikin cikin cikin sulusi na ƙarshe su an gane kasa shida awa goma sha biyu ne muƙaddara daga shida na yamma zuwa shida na safe ko sai mu ci awa goma sha biyu to awa goma sha biyu din nan in ka kasa har hudu zai zama ko ko kuma kasa shida awa biyu biyu kenan awa biyu biyu kenan to kaga a a a sudusi na hudu da na biyar an ɗebo a cikin sulusi na tsakiya ga wanda ya kasa kashi uku kuma an ɗebo cikin asulusul akhir ga wanda ya kasa kashi shida an gane don haka yana nan sulusi ɗin da na tsakiya akwai huskashi ya danganta da ya kasa da sulusin ƙarshe ga yadda ka kasa shi kuma in ka kasa kashi shidda kashi shidda to duka dai kaga su kuma in ka kasa biyu kuma ƙari ba ya ce in ka kasa biyu ba to an nisul akhir to shi kuma an nisul akhir ya kunshe sulusul sulusul akhir da wani bangare na as-sulusul awsat don haka kaga suka jami'i kenan in ka kasa dare kashi biyu aka ce to rabin ƙarfi ya hilada sai a ce to ya za a haɗa maganar rabin ƙarshe da sulusin tsakiya cewa filada ko sulusin ƙarshe ya filada aka ce to ai rabin ƙarshe in ka dibe shi sosai za ka isko ya haɗa sulusul akhir da wani ɓangare na asulusul ausa sulusun na tsakiya